الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
kwakwalwa yace akwai kwakwalwa wani abin duk da ka ake suka ce eh yace to yanzu akwai wani taro da za a yi na bude qur'ani karatun alqur'ani ko makarantar ta alqur'ani ta sokoto yace to da kansa ma za shi da kansa za shi suka je suka yi masa mubaya'a kana rawa kun ji kunya wallahi an kunyata an kunyata kuma wajibi ne wadannan mutane a je a nemo sunansu da kungiyarsu a bayyana wa mutane wannan abun kunya da suka yi mun san cewa kungiyar ta rabu gida biyu su kansu sun dan samu rabuwar kai a tsakaninsu to wani bangare ne guda ɗaya ya tashi ya je kuma suna nan ana nuna wa hankali fa suna kewayawa suna zuwa kun san daman akwai wani malamin dari da shahararre a ƙasar nan wanda ya fito ƙarara ya ce kawai a zaɓi kafiri shi kan abin da ya faɗa kenan kuma har gobe in zai wa'azi abin da yake faɗa kenan saboda ana ba su kuɗi ana kiran su a ce musu kaza a ce musu kaza don su gaba kan musulmi
a wani abin kunya da wuce wannan dan Allah wannan ba su dace da kuɗin Allah ba na abun kan ladina ya sare kuma fil kufri ba ba su da bambanci annahum lan yadurru la shay'a albishirin ku a gaya muku cewa wallahi ba ku iya cutar da Allah da komai ba kai yanzu dan Allah bari in tambaye ka wai wannan saboda tsabar tsoron Allah da san Allah ya kai su gurin mutumin nan me ya kai su neman duniya da neman tara ta talakawa muna nan muna addu'a ubangiji Allah ya ganar da ku na farko in ba masu ganewa bane Allah ya gadar muku da talauci a duwawunku ku da shi haka wayar me ne za ka je ka je ka je abin abin kunya abin kunya abin kunya za su ta muku dariya su ta muku dariya ce ga sunan dama ka suke faɗa hausa fulani arewa arewa ba za su iya komai ba haka suke gaya mushi sun zama yayan kaji sai da tsaba yanzu aka ga wannan aka rubuta Allah ya dafi uban rawanin sa yadi talatin ko arba'in ya dafi jama'a sa ya je ku kuna ya je mu baya ku je duk ku yi ku gama ku dawo insha Allah sai Allah ya karya ku yau Allah ta'ala kuma kuma magana ce fa guda ɗaya ba ya kamata ma mutane su sani tukunna cewa kun ga wannan addinin wallahi za mu iya mutuwa a kan shi billahi alazim wannan addinin ba za mu mutu a kansa amma babu wani mutum da zai zo ya hana mu addini babu shi ɗayan biyu ko dai a bar mu mu rayu mu yi addini ko kuma a hana mu mu yi ta gwagwarmaya babu daga kafa babu zuwa babu ja da baya kwarai da gaske idan kafiri zai zo ya kafircin sa a ƙasar na yi abin da ya ga dama ban ga dalilin na hana musulmi ya- ya wace abu babu wannan dalili to babban matsalan munafikai waɗannan mutanen munafikai a gama shirya abu su kewaye sallah kar ku damu lokaci yana nan dab da zuwa wallahi sai mun kira su ko sunan kowa da sunansa kaji ko da bayaninsa da irin rigar da yake sawa da kalarsa duk wanda ya nuna kauna da soyayya ga kafirci za mu faɗe shi ƙarara mu yi bayani mutane ku fahimci ba ku gane shi don da ka gan shi ka san cewa ba dan uwanka bane yawa dan can ne da din ma da kuka goyi bayan arnan mai suka muku me suka muku me kafiri zai maka wani mutane har sun manta abin da aka musu a filato har kun manta har kun manta abin da aka muku a bauchi har kun manta abin da aka yi muku a kaduna har kun manta abin da aka muku a a- a- a- a- a kafancan gudanar da su abin da ya fi komai ciwo ko idan dan siyasa dan jagaliya zai je ya jagal jagal din sa a bashi ɗari biyu ɗari uku ya je abin da sai da wannan nasa da sauki amma ka tafi da sunan addini hamalatul qur'an kuma kungiyar abin nan abin nan ma'addata qur'ani wai wai mu ne kungiyar ma'addata alqur'ani ta kaza da kayan rauna na munafurci ku je ku zauna da kuka karanta masa Qur'ani me yasa ba ku ce ji tsoron Allah ya zama musulmi ba a إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم عذا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا Allah ya ce duk waɗanda suka canja imani da kafirci suka ba da imani suka karɓi kafirci Allahu akbar lan yadurru Allah shay'a wallahi ba za a cutar da Allah da komai ba ka ba da imani ka karɓi kafirci ka sauka daga tsarin Allah ka karɓi tsarin kafirci ka tashi daga manufarka da al'ummarka da jama'arka ka canja wannan saboda neman wani tamani wanda bai kai ya kawo ba ka je karbo tsarin kafirci wallahi inna ma yadurruna anfusahum suna cutar da kawukan su ne wa lahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi haka Allah ya faɗa na
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم haka إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين wala yahsabanna alladhina kafaru kada waɗanda suka kafirta su tsammanci annama numli lahum khairul li anfusihim ko mu ne musu jinkiri ne wannan wai shine fa alheri gare su ba haka bane innama numli lahum liyazdabu isma ai muna musu jinkiri ne numli lahum muna jinkirta musu liyazdadu isma dan su ƙara zunubi kaji ko su sha kayan zunubi in sun mutu su ci uban wuta wuta ta kone su gurbus sanin kafiri ya tsammanin zaman sa a duniya wai wannan abun wai alheri ne dan ya dade a duniya dan ran sa wani kafiri yana cewa wai duk wanda ya bari ya mutu da wuri ya cuci kansa inna ma numli lahum liyazdadu isma Allah ce wallahi muna jinkirta musu ne dan su ƙara laifi ka sha giya ka ci alade kai kafirci ka ƙara zunubi wuta ta samu nama walahum azabun muhim Allah ya ce suna da azaba ta wulakanci da kaskanci kaskantacciyar azaba wai kaji azaba ma ina ce walahum azabun din ma ya isa ba amma sai Allah ce mu'in ne ka san mu'in abin da yake wulakanci a kaskance ga azaba ga uban wulakanci kuma ولا يحسبن الذين كفروا وكراها الخمسة ولا يحسبن الذين كفروا أمامكم يحسبن كلمة نملي لهم كلمة نملي أنا نفي إمهال كده الإمهال والتأخير جنكر تامس كما يدعى أنا شيء واجرني منية واجرني منية أي حينا طويلا زمني من زوجي malamai suka ce wannan aya ta sauka ne akan mushrikan makka waɗanda suka fafata da manzan Allah wajen cutar da shi wasu malaman kuma suka ce sun sauka ne akan Quraiza da Nazir banu Quraiza da banu Nazir Yahudawan Madina waɗanda suka cutar da manzan Allah a Madina manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana faɗa a hadisin da Imam Tirmidhi ya ruwaito shi an tambayi Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga Abdurrahman ibn Abi Bakar daga babansa cewa ayyun nasi khair ya manzo Allah waye ya fi kowa alheri manzo Allah ce man tsala umruhu wa hasuna amaluhu wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikin sa yi kyau wannan shi ya fi dacewa rayuwa ta yi tsawo kuma aiki ya yi kyau aiki kuma yana kyau ne inda imani da musulunci ba musulunci to aiki bai kyau ba aka ce kuma fa ayyun nasi shar waye ya fi kowa sharri manzo Allah ce man tsala umruhu wa sa'a amaluhu wanda rayuwar ta yi tsawo kuma aikin ya munana Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne hasanun sahih hadisi ne mai kyau ingantacce to sai Allah ya ce mai kuma
ما كان الله
manzan Allah ya Muhammadu suka ce kai kana raya cewar duk wanda ya saba maka dan wuta ne kuma wai Allah yana fushi da shi sannan kuma kana cewa duk wanda ya bi ka yake kan addinin ka shi dan aljanna ne kuma Allah ya yarda da shi suka ce to ka ba mu labari dangane da wanda ya yi imani da kai da kuma wanda ya ki yin imani da kai shine Allah yake cewa ma kana Allah li yadhar almu'minin ala ma antum alayh Allah bai kasance yakan bar mu'minai ko ya bar mu'minai alama antum alaihi akan abin da kuke kai ku kafare da munafukai ba ma kana Allah li yadhar almu'minina ala ma antum alayhi ya ma'ashar al-kuffar wal munafiqin min al-kufr wan nifaq hatta ina Allah sai ya bambance jamil al-khabith min at-tayyib Allah zai bambance tsakanin mummuna da kyakkyawa zai bambance tsakanin zare da abawa zai bambance tsakanin tsakuwa da kuma shinkafa malamai suka ce wannan magana Allah yana mai da martani ne akan kafirai cewa Allah fa ba zai bar muminai akan irin waɗannan abubuwan da kuke faɗa haka ba dole sai ya nuna muku bambanci tsakanin arne da musulmi za ku ba bambanci tsakanin nagari da na banza shine hatta yamiz al-khabitha min at-tayyib ko kuma kace آية كنا نفهم ما كان الله ليذر يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من من التباس المؤمنين بالمنافق يا كو مؤمني كما آية كنا مجانا كان كو مؤمني كو مؤمني وسني كما الله فبزي بري كتي جبد رايوا a haka kuna cakuta tsakanin muminai munafukai a kasa gane waye mumini a kasa gane waye munafuki ba hatta yamizal khabisa min at-tayyib lalle nan gaba Allah zai ware tsakanin mumini da munafiki kun fahimci wannan mana tunda ana zaune a zaman haka a cakuɗe akwai munafikai akwai musulmi akwai muminai to Allah da zai bar abin ya ci gaba da tafiya ba sai ya bambance shine ma man kana Allah li yadhal mu'minina ala ma antum alayhi hatta yadhal khabisa min at-tayyib mummuna da kyakkyawa ko mai zunubi da mai laifi da mumini ko kuma munafiki da mumini ko kuma kafiri da musulmi وما كان الله ليطلعكم على الغيب Allah bai kasance zai tsinkayar da ku ga gaibu ba ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yashurun ayyana yub'athun li'annahu la ya'lamu al-ghaiba ahadun ghayruhu ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba walakin Allah yashbi bi rusulihi man yasha sai dai Allah yana zaba shine ishtiba ishtaba shi yasa aka ce da manzon Allah mujtaba mujtaba saboda me zababbe ne ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim ya zabo shi an gane ku yawwa walakin Allah ya tabi min rusulihi man yasha dai Allah yakan zaba cikin manzanninsa wanda ya ga dama fa yudli'ahu ala ba'd ilmi al-ghaib sai ya sanar da shi wani bangare na ilimin gaibu kamar yadda Allah ya ce alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وسمع لما سكت إرس إمام السدي ما كان الله ليطلع محمدا على الغيب معنى الآية Allah bai kasance zai sanar da Muhammadu zai ba walakin Allah ishtabahu sai dai Allah tabaraka wa ta'ala shi yake banci kansa da gaibu kuma shi ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka annabi bai san gaibu ba kuma wannan ita ce magana wacce ta fi inganci cikin maganganun malamai manzon Allah bai san gaibu ba sai dai abin da Allah ya sanar da shi wanda Allah ya sanar da shi kuma kaga bai zama gaibu ba dan wannan sanin gaibu ilimin Allah ne ko ba ka bane da haka duk wanda zai zo yaban manzon Allah ya bai shi ce wai ya san gaibu wannan bai yaba annabi ba ya soki annabi ne dan ya karyata abin da Allah ya faɗa akan annabi sallallahu alaihi wasallam fa aminu billahi wa rusuli ku imani da Allah ku imani da manzannin Allah wa in tu'minu wa tattaqu in kuka yi imani kuka yi takawa kuka kiyaye dokokin Allah ba ku saba wa Allah ba falakum ajrun azim kuna da lada mai girman gaske na'am ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم
فضله هو خيرا لهم kada waɗanda suke rowa da abin da Allah ya ba su na falala tasa kada su zaci ko su tsammanci huwa khairan lahum haka din shine alheri gare su ma'ana kada marowata su yi tsammanin rowan nan shine alheri a gare su bai wala ya sabanna al-bakhiluna al-bukhla khairan lahum bal huwa sharrun lahum bari dai wannan rowa din ita ta fi sharri a gare su sayuqawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah duk abin da suke rowa da shi ran tashi alkiyama za a dora musu shi a wuya su yi dakonsa su kai shi cikin wuta Allah kiyaye mu kalmar sa yutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyama an yuj'alu ma mana'ahu min az-zakati hayyatan tutawwaqu fi un tutawwaqu fi unuqihi yawm al-qiyama a wata fassarar malamai suka ce wanda suka yi rowa musamman suka hana zakka sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyama abinda suka yi rowa da shi ran tashi al-qiyama za a rataya musu shi a matsayin maciji ran tashi al-qiyama yayi ta tsaron su tun daga sama har dar haka Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa da Abi Wa'il da Sha'bi da Suddi Allah musu rahama kisa manzo Allah yake faɗa man atahu Allahu malan wanda duk Allah ya bashi dukiya falam yu'addi zakatahu bai bada zakkar ba musila lahu maluhu yawm al-qiyamati shuja shuja'an aqra lahu zabibatan yutawwiquhu yawm al-qiyamah manzo Allah ce duk wanda ya tara kudin zakka ya masu hali da ba kwa ba da zakka duk wanda ya koye kudin sa yake ya ba da zakka za a mayar masa da zakkarsa maciji bakin maciji mai kora tsoho mugun maciji da ɗaɗɗe za a rataya masa shi ran tashi alkiyama zai ta tsararsa sai ya rinka cewa ana maluka ana kanzuka ni ne dukiyarka ni ne kudinka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fudda shi a cikin kitabun zakka babu ismu mani zakka babu ismu mani zakka babu da ke magana akan laifin ko zunubin wanda ya hana zakka walillahi mirasu samawati wal ard Allah gadan sammai da kasai duk nasa ne ran tashi alkiyama nasa ne gadar sama gadar kasa arzikin kasa arzikin sama na Allah ne me yasa zaka hana shi zakka a cikin dukiyar ka fa zakkan nan fa da ake fa dukiyar zaka hada gaba ɗaya fa ka hada ka ka kasa ta kashi 40 ɗaya fa za ka dauka ka bayar a cikin 40 ka cire ɗaya ka bayar amma mutane sai su hana za ku mutu Allah zai ci gadon ku gaba ɗaya ko kuwa inna nahnu narisul arda wa man 'alayha wa ilaina yurja'un Allah ce mu ne za mu gaje kasar da abin da ke kanta kuma mutane gare mu za su koma duka wallahi ma ta'maluna khabir lalle Allah mai bada labari ne akan abin da kuke aikatawa gaba daya komai dalla dalla filla filla sai Allah ya bada labari akai babu abin da zai rage da Allah yana faɗa cikin hadisi hadisin Imam al-Bukhari yayin rantsuwa yace wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa ko kuma wallazi la ilaha ghairuhu na rantse da wanda babu abun bauta cancanta in ba shi ba ma min rajulin yakun lahu iblun aw baqarun aw ghanamun la yu'addi haqqaha babu mutumin da zai kasance yana da raƙuma ko shanu ko tumaki baya ba da zakka Allah ya baka shanu, Allah ya baka raƙuma, Allah ya baka tumaki, la yu'addi haqqaha baka ba da zakka illa utiya biha yawm al-qiyama a'zama da ka tara baka ba da zakka manzo Allah yake cewa za su ta take ka in mai in mai tunkuri ne mai kafo ya ta tunkurin ka haka za su yi ta komowa su je su dawo su je su dawo su je su dawo manzo Allah ya ce haka za a yi ta hatta yuqda bainan nas har sai in an gama hisabi kai hisabin ka kafin a zo kanka abinda za a yi ta gana ma azaba ke wannan ita ce musibar mutum ya tara kuɗi ya iya bada zakka to yanzu da yawa mutane wasu gani suke yi bada zakkan nan kawai kana cutar kanka ne wallahi kwanan da aka gaya wani mutum wai yana cire zakka wani dan uwansa mai kuɗi ya ce kana shirme ana ba kana ta raba musu kuɗi a banza ya ce ba ana cewa wani malamai suna ya ce ya faɗa da wannan kalmar ya ce malaman nan deceiving ɗin mutane suke deceiving deceiving suna deceiving mutane ne suna yaudarar mutane suna ha'intar mutane suna shigo shigo ba su biyo mutane ce ba ga abokanan harkar mu kafirai muna harka da su ba san zakka ba amma duke su kullum haɓaka take raurawa take karuwa take ruruwa take yace shi ya daina wani yana bayarwa aka ce idan fa yana bayarwa zai talauci aka yi masa lissafi aka ce kaga kullum shekara ka cire kaza gaba ka cire kaza gaba kana rage kudin ka ne to yanzu masu dan kokarin fa manya manyan masu kudi da suke cire rakan kasan dabarar da suke yi idan ya zo yana harkar business din sai yana bin mutane bashin naira miliyan goma sha biyar ya fidda zakkar miliyan talatin a cikin kudin zakkan nan wai wanda masu ɗauke na fa a cikin kudin zakkan nan ya buga zakka naira miliyan talatin ne idan sai jinjina ya jinjina ya jinjina ya ce kai sai ya ce wa akawuntan sa lissafin bashin da ake bi na nake bi sai a lissafa masa sai ana bin wane wane kaza wane wane kaza sai a lissafi sai ya waftare naira miliyan goma sha biyar din nan sai ya dawo da ita cikin uwar kudinsa sai ce a maimakon bashi na kuma wani zalunci ina ma da zai gaya wanda yake bin bashin ya fi masa ne to da dama dama idan an dawo da bashin kuma kai tsira sai ce to bari ma da sabon lissafi sauran kudin kuma fa sai ya raba su kashi uku kashi daya zai ajiye shi a banki kashi ɗaya zai ɗan rarraba wa mutane ya kai wa iyayensa a ƙauye a ɗan raba mutane ɗari biyu ɗari uku dubu ɗaya dubu kaza in babansa yana da masifa ko yana da faɗa ya ɗan bashi masu ɗan kauri ya ce to ka ba wancan dubu biyar ko abin nan kashi ɗaya kuma zai ajiye shi ne a shagonsa duk wanda ya zo neman taimako fi sabilillahi ko wani masallaci an zo neman bara ko wani dan uwansa ya ya yana neman a biya shi kudin makaranta ko wani yana neman kaza a cikin wannan kudin zakar shi zai rinka zaba yana dauka duk abin da ya cire sai ya lissafi sai ya rinka bayarwa wancan kashi ɗayan kuma da ya sa shi a banki zai ajiye shi ne wai ko ta kwana akwai wanda suka yi dabara sai ya je ya sayi wasu abubuwa na hawa motoci haka sai aka sa a cewa an rika mutane ragi wasu kuma sai suka yi suka sai suka sai suka sai suka suka sai wasu kaya da za su yi amfana mutane wanda wannan ne za a zo a rika yawa ana mutane wai discount wannan masu kokari suna ba rawa kenan wanda mun kowa ba rawa baya ki dan kuma da mun kawai dan shekara ta yi zo kawai da abun nan ne duba nawa nawa zai wafta kawai zai dauka babbar kawai ce ya gama zakkar shi insha Allah ai shi yasa malam malam suna da kuɗin kuwa amma ba su da nutsuwa kaga mutum yana da kuɗi amma a firgice haka zaka zaka ga zaka ga zaka ga babu nutsuwa kana gaishe shi alaji na gajiya hankalinsa ba baya jikin ka lafiya lafiya kuna lafiya ya gajiya lafiya ga baya da nutsuwa kwata kwata ya sayi mota ta miliyoyin kuɗi yana ciki ana tuka shi amma baya jin daɗin motar daɗin da ake so a ji a mota a more baya ji Allah ya cire masa ya je an siyo masa naman kai an siyo masa kawo lek an siyo masa naman kaza an siyo wace ce iyali sun hada sun gyara za a tara masa a gaban sa dukkan sani wallahi bai fiye ci cinya ɗaya ba ko ya ci rabin cinya haka zai haƙura ya rabu shi bai jin test kuma duk da haka ba zai iya bacci ba sai ya sha ƙwayoyi yana bacci gefensa da bindiga yana duba rana Allah ya jarrabe shi a wata ɗaya injinsa sai ya sha man miliyan ɗaya akwai su ba ku sani ba a wata guda miliyan guda akwai mai kudin da aka gaya mana wallahi injin gidansa janareton gidansa miliyan uku suke ci duk wata eh to kan tarihin gida ne kullum da wuta kullum da wuta kuma komi za a yi Allah jarabe shi da wannan to ya za a yi ba su da tuwa su ba su taimaki kowa ba masallacin unguwarsu yana nan cikin duhu sai ya fita sallah asuba yi generator man naira ɗari biyu da za a tayar a haska mutane su yi sallah su dan gani aske da ni'ima babu yawanci ba sallatan mu haka muke sallah a cikin su haka ne babu ba yanzu ba wanda zai iya daukan ɗari biyu ya bayar a kadar generator dubu goma a dan haska mutane da wannan farin abin da mutane su gaske ba za su yi ba saboda kuɗin daman ba na albarka ba ne to shi za duk wanda ya rike kuɗi ya mai da shi wannan abin shine rayuwarsa to zai gamu da masifa a nan duniya kafin lahira ai wani ya ce shi ya rasa wai me ne jin daɗi ne me jin daɗi me jin daɗi matan ne ya aura ba shi da zaman lafiya da matan yau ya dawo ya tara suna da kuwa yau ya je ya tarar da wata matar ta sa masa magani a cikin abinci ya mutu ci gado galiban masu kudin garin nan ba sa cin abincin matansu ka faɗi kan kafin ga dama shiga freedom ka faɗa ba sa iya cin abinci ka san me saboda suna tunanin matan za su iya kulla musu sharri su musu magani shi yasa yanzu gidajen abinci a garin nan ana samun kuɗi nan da nan sai ga an bude gidan abinci restaurant restaurant wani restaurant din ma sai dare ake bude shi in ya fita ya gama harkokin sai je ya yadda ya je ci abincin restaurant wannan lafiya lau amma na gidansa tsakanin ƴaƴansa da matansa wallahi bai zai iya ci ba sai ya ci mana ya gani in bai sha mamaki ba to me ya ja wannan saboda babu babu babu adalci Allah mana mai kyau abinda muka faɗa ne dai Allah ka bamu lada wanda muka yi na kuskure ku tuntuba harshe Allah kai mana afuwa Allah ki gyara halayen mu da ɗabi'u assalamu alaikum wa rahmatullah
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام alaikum warahmatullahi wabarakatuh akwai dan uwa da muke tare shi nan mahaifiyarsa ba ta da lafiya yana buƙatar a taimaka mata da addu'a Allah ya mata arzikin lafiya muna addu'a Allah ya ba ta lafiya ya warkar da ita ba shi kadai ba duk wanda yake da irin wannan larura mahaifinsa ko dan uwansa ko wani nasa Allah ya ba su lafiya mu ma kuma muna roƙon Allah muna tausali da wannan karatu ya Allah duk wasu cututtuka da suke tare da mu Allah muke roƙo muna tausali da wannan ibada Allah ka mana arziki ka ba mu lafiya Allah ya ba mu lafiya dalibai suna jarabawa a jami'a suna buƙatar addu'a Allah ya ba su nasara da dacewa muna musu addu'ar su ma malam menene hukuncin mutumin da ya gaisa da mace gaisa da mace haramun ne haramun ne wanda kuma yake yin wannan bai daina ba Allah zai kona shi wannan ku shakka babu manzo Allah ya faɗa inni la usafihu nisa ba na yin musafa da mata ba na musafa da mata sai dai in matar ka ce ko mahaifiyarka ko kanwarka ko yakka wanda dai babu aure a tsakaninku ba za ka iya aurenta wannan dan kun gaisa da ita ba ne ba laifi bane amma wacce zai iya yi wa aure shiga tsakaninku ɗaliba yar uwarka a makaranta ko abokiyar aiki haramun ne la ya wannan ita ce musibar da da yawa za ka ga musulmi sun fada ƙasashe da dama babu wannan dokar a tattare da su kurum gaisa da mata za ka ga suna yi wannan ya ce da Allah malam manzo Allah sallallahu alaihi sallama da ya rasu a ina aka sa taguwarsa ka ji dan girman Allah mana to yanzu kai yanzu an gaya maka a ina aka sa rigar me za ka kare da ita ni kan ban sani ba gaskiya wai kowa ya dauka sai ka kara sai ka kara gaba yawwa da wannan ba wani amfani da zai maka ko akwai amfani ka je saudiya ka- ka ka tambayi ina ne gidan tarihi sai su nuna maka wannan ba Allah yake cewa Allah shiga mata malam aka rama kallon Allah ya ƙara lafiya tambaya ta nan ita ce ni na kasance yaron wani mutum ne ya amince mun sosai sai dinga bani mashin na kai matarsa unguwa kuma kuma ba muharrama ta ba malam menene hukuncin hakan a shari'a kai kanka daga tambayar ai ka san ina ka tafi wani maganan ya amince maka ya yarda da kai duk wannan ba shi bane ba in ya amince ma yarda da kai shari'a ba ta amince ma ba ba shi kenan ba haramun ne ka ɗauki matar wani ka goya ta a babur wallahi la yajuz kai masa bayani ka gaya masa bai halatta ba Allahumma sai dai in larura ba yanda za a yi za a iya gita larura za ta iya gitawa matar wani ta tashi ba lafiya cikin dare kai makocinsa ne ga kada babur ba wanda zai ka dauke ta wannan larura ne ba muna magana akan larura ba haka kurum kuma yanzu shi wannan mutum shi ko ne irin mutum ne wannan kurin ka ba wani kato ya rinka goyi babar kai matar kai na kai ta unguwa Kai, wallahi wato wato wato bahaushe bahaushe aka ce bahaushe mai bahaushe matarka kurun ka ba wani babur ya rinka goya ta matar ka ba to to kai ba Allah ya sauke a idan wata ila bai sani ba ne sai ya masa bayani ka nemi kasar ka kai masa bai halatta ba bai halatta ba kaga wannan tambayar ta dace da wacce ta gabata kwata kwata taba mace haramun ne ba yanda za ka goyi mace ko baka taba ta ba kai babur fa namiji ma ka goye shi amma kan babur ma larura sai dai larura gaskiya dan jikin ku sai ya haɗu da juna ko ba haka bane ba to ballanta na mace kuma mace mata masu rauni wani ta- wata tana hawa kai rungume ka za ta yi saboda tsoro wata kuma da kafafuwanta za ta matse ka ta danne saboda gudun karka jefar da ita ba amfani wani bawan Allah dan a caba ne shi a karama kallawo kai wannan dai aiki dai sai dai addu'a dai yace yace wallahi a karama kallawo duk ran da na- da na dauki mace kafin na sauke ta ni na san me yake faruwa karara ya faɗa to wannan mai tsoron Allah ne ya faɗa sauran ai ba magana fata ke kenan shiru za ka bi sai dai sai dai a ta yanka tsiyar da haka a kiyaye ko dan a taba ne bai halatta ya dauki mace ba kai wannan dai yana daidai abun mamaki yace kuma akaram kallawa nayi wani laifi na da ki dabba ta kare me me- me ya kamata na yi Allah ya yafe mu dan abin ya dame ni ita Allah saka da alheri sai ka yi istighfari ka tuba in me ita ina nan ka je ka gaya mata ka ce kai ka karya wasa dabbas wannan ya ce yana da yan uwa wadda ba mahaifiyarsu ɗaya ba uba ne ya haɗa su amma yana musu faɗa yana jan hankalinsu abin yana jawo tashin hankali da rigima har ya sa mahaifiyarsa ta zubar da hawaye a kai yace shi kuma yana yin ƙoƙarin wannan ne don ya gyara su yace to me zai ya bari su lalace ko ku dai yi magana din a tunda uwarka tana zubar da hawaye a kai to gaskiya ka haƙura ka bari kai musu nasiha shi ya bi kai musu nasiha ce kar kai abin da zaka sa mahaifiyarka ta zubar da hawaye bai halatta ba kokarin gyara wani kake to ka bata wa mahaifiyarka wani malam ce akaram kallah satin da ya wuce an yi bayani cewa kyauta da ake kawo ma'aikata ita kawo mutum kulli dan nan dan abubuwa da ake kawo bai halatta ba yace to dangane da ya saye dan islamiyya waɗanda babu wani tsayayyen albashi takamamme da ake basu yace yace kuma ma dama idan an zo ma an dauke ka ma aikin ma za a gaya maka tsakani da Allah fa karam kallahu ya sai da shi dai a ce maka mana abu ne na taimako dai zamu rinka dan ba da na dan wanki haka da da abin nan to sai yace to sai aka dan kawo maka wani abu za ka karba eh ya halatta karba a tunda ba a tunda ba ba a ajiye maka wani tsayayyen albashi ba ba biyan ka suke ba taimako ne kake musu su ma sun dan taimaka maka ba shikenan ba sai ka karba to to ga wani nan ya rubuta wata takarda shi ma dai ga ta nan dan Allah mala ina so a yi min nasiha da masu irin halina yace malam ni na kasance ni namiji ne mai yawan yaudara ina yaudarar 'yan mata na hadu da wata baiwa Allah mai natsuwa da karatu da kuma tarbiyya sai na mace sai na ce mata ina son ta ta ce da ni saboda me kake so na sai na ce saboda Allah sai ta ce min to malam ni kuma bana sai ta ce min to ta yadda sai ya ce malam ni kuma bana son ta saboda Allah saboda Allah din ni kuma ba son ta nake yi ba ka ji fa ka gani ka ga yaudarar kenan ya ce ta ce saboda me kake son ta ya ce tsakani da Allah to ita mace ka san mata suna da rauni tunda ya ce dan Allah yake son ta kurin ta yadda to wai yanzu kuma sai ya ce to shi fa gaskiya din ba dan Allah fa yake son ta ba ita kuma ta nuna mun soyayya saboda Allah to amma ni kuma na yaudare ta ya ce to malam ni kuma sai ga wata ta yaudare ni ya ce na kashe mata kuɗi kimanin dubu hamsin a cikin wata tara da tsalle ka yi hidima ya ce amma waccar ban taba kashe mata ɗari biyar ba kuma mun kai shekara guda da ita wacce kwa wata tara ta ci dubu hamsin wato wacce tana shan mai da yawa kenan ya ce to malam ita wacce take so na din saboda Allah kuma na sake koma wurinta ta ce ba ta so na kuma ni yanzu ina son ta yaya zan yi tsakani da Allah na shirya na daina yaudara saboda ni an yi min yaudara nan ban ji daɗi ba mala taimaka min da addu'a saboda ta dawo ta so ni kamar yadda shai ya ce saboda ya samu wuri na kwanciyar hankali da kuma yarinya mai tarbiya da addini insha Allah mai da malam gida lafiya kun ji malam kun ji abin da yi To Allah ya sauke Hadi da karshe ne aiko takarda sai ce dan Allah a karanta saboda amfaninta a wajen jama'a shi gani yake kowa irinsa ne mai yaudari ko to dan uwa abin da kai baka kyauta ba kaga wannan eh tarafta bi zambika ka yi itirafi da laifinka cewa kai mai zunubi ne sai kai istighfari ka rinka karanta saitul istighfari kaga yanzu abin mamaki a cikin tambayar bai yi tambaya ya zai yi tuba ba shi yanzu abin da ya dame shi ya za a dawo masa da yarinyarsa duk da cewa dai ya tuba ya daina ya daina yaudara yaudara kuma ba dan Allah daina ba a ya je ne a can an kafe shi ya kafa dubu hamsin a banza to yanzu ya gane yaudara ba ta da kyau to irin wannan haramun ne kuma mutum ya yi da yawa ko ya kaɗan kuna haihuwa za ku haihu insha Allah wallahi duk wanda ya je sa yar wani a kwana ya yaudare ta insha Allah ta'ala ko ba a yi masa ba zai zo ya hafi yar wani ya zo ya gama yaudarar ta ya yaudare ta sai an gama zurfafawa wallahi ka neme shi ka rasa da aka yaudara haramun ce ko ba a ja aya ba ko ba a ja hadisi ba haramun ne ni ban sani ba ko za ku yadda ku yi masa addu'a Allah dawo masa da ita Allahu alam ko ba za ku yi ba ni ban san dai ya za a yi ba akan wannan lamarin wato a bashi a bashi sha kashi ko to tunda ya ce ya tuba ya ce ya tuba mu din ma muna da laifi a wurin Allah kuma mun tuba mun tuba muna neman Allah ya biya mana wasu bukatun namu ya Allah ka dubi zuciyar wannan bawan Allah idan da gaske yake yi ya Allah ya Allah ka taimaka masa ka dawo masa da abin da yake so kuma duk wanda yake da ɗabi'a da hali irin wannan Allah ka bashi ikon gyarawa kuma Allah ya tsare mana ƴaƴanmu da zuriyarmu gabaki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik